إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا حكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da shaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi nuna muna wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da sha uku ga watan zulqa'ada hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da daidai da ishirin ga watan biyar miladiya shekara 2024 in ya inganta kai tsaye ana sauraron mu daga masjid abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu masallacin da aka sani da suna masallacin tashan bada rufa a wannan gari namu na maradi a inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna arba'una nawawi littafin da aka sani da suna arba'una hadith taken karatun namu shine karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka dai zama lahiya ga musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai wannan insha Allah ta'ala shine darasinmu na hamsin daidai idan uwa ba su manta ba wancan sati mun tsaya alhadisi sabi ashara hadisi na goma sha bakwai malam ya ce an abi ya'ala shaddad bin aus radiyallahu anhu an samu hadisi daga babban sahabi na annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine shaddad bin aus Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mishi yarda yace an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in ai Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta ya shar'anta muna kyautatawa akan koli fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla in kun tashi kashewa to ku kyautata wannan kisan da za ku wa idza dabahtum fa ahsinu dhabha haka in kun tashi yanka to ku kyautata wannan yankan naku wa yuhidd ahadukum shafratuhu dayanku ya koda abin yankan shi wa yurhi dhabihatahu dan ya hutar da abin da zai yankawa malam yace rawahu muslim imamu muslim ya rawaito wannan hadisi idan uwa su manta ba wancan sati mun yi bayani kalkasuwar kyautatawa kyautatawa akwai kyautatawa tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bayan shi wanda shine wanda muka ce al-insan ko hadisin Umar Allah ya kara mishi yarda yace al-insan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wanda shine mataki na ƙarshe a cikin addinin musulunci shine grad na ƙarshe bayan musulunci sai imani bayan imani sai ihsani sannan akwai al-ihsan tsakanin mutum da mutum muna fahimta tsakanin mu mutane akwai kyautatawa ko in za ka ma dan uwanka magana ka mai magana mai daɗi haka in ka hada dan uwanka ka gaishe shi in ka yi shi in yayi shi lahiya in ya mutu in yayi kaza in yayi kaza kamar yadda hadisai suka yi bayani haka kuma akwai kyautatawa tsakanin mu da ni tsakanin mu da dabbobi wanda ba mutane ba saboda kun ga hadisin yayi mana bayani cewa in mun tashi kisa mimi mu kyautata wannan kisan namu kaga kisa nan ya shafi mutum da kuma mi da kuma wanda ba mutum ba haka nan ne ko wanda wasu malumai suka ce a'a wannan kisa ya shafi mutum ne amma magana mani inganci ya shafi mutum da wanda ba mutum ba za mu zawa mu jina daga cikin musallai da malumai suka bada yanzu in ka tashi kashe kare muna fahimta to ka kyautata wannan kisan da za ka yi in ka ɗauki alamatul islami ne ya kawo hanyoyi da yawa da ake bi a kashe kare to sai ya kawo hanya mai sauki yace a tashi fahimta yana kallon ka yi makaran nan allura ya mutu ya yi sauki da ka samu wabihi ka yi ta bugun shi sai ya mutu haka in ka ga maciji a wanda ai mun yi bayani a shari'a yadda ake kashe su sai ka yi sanarwa ko to in ka tashi kisan ka kyautata kisan duk wata dabba da ka sani mai rai in ka tashi kisa ka kyautata wannan kisa kasuwancin da ya wuce mun kawo hadisai na guda biyu na daga cikin su hadisin wannan mace ko wadda ta yi wadda ta ba karuwa bai karuwa wadda ta ba kare ruwa Allah subhanahu wata'ala ya yi ya saka mata da aljanna wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace babu wata dabba wadda ke da kwai e kwada a jikinta ko ko ko anta yace face in ka ciyar da ita ko ka shayar da ita Allah subhanahu wata'ala sai yayi sai ya ba ta lada to kun ga kamar yadda muke bayani wancan sakan addinin mu na musulunci addini ne wanda ya tattauna kowane bangare kaga hatta kyautatawa sai ya ce ni tsakanin mu da ni hatta mutane hatta dabbobi bayan mu kyautatawa tsakanin mu da shi Allah subhanahu wa ta'ala wanda kaga sai Allah ya ce idza qataltum in mun tashi kisa sai ya ce fa ahsinul qitla ku kyautata wannan kisan naku kenan nan yana magana ga mutum wanda ya cancanci kisa ai akwai abubuwan da mutum za a musulunci a kashe shi ko haka malumai sun ce irin su salam kwazan ce hatta wanda yake arme ne ba musulmi ba za ku kashe shi kan kahurcin nan to kan ku azabtar da shi ku kashe shi kawai saboda shi ma dan adam ne yana da rai yake kan ku hada mai abubuwa guda biyu ga raɗaɗin azaba ga kuma azabar fitar rai muna fahimta yan uwa wanda idan hukumar ta wancan satin mun kawo fatawa na fiskal alfawzan kan cewa ina irin galaye ba ana ɗan maraguna ba in za a yanka yace bai dace ba wannan yace a sassauta musu yace wannan barin nasu da kuke suna halba halban nan kun zo kun kama dabba kun tsuke ta kun tattaushe ta yace ya za a kai ta samu sauki wurin hitar rai Allahu akbar muna fahimta haka za mu zuwa mu ji dangance da abin da ya shafi yankan sai ce to kaga in musulmi ne wanda ya cancanci kisa to in za a kashe shi a kyautata wannan kisan nashi misali mutumin da ya kashe mutum ko a to wanda ya kashe mutum ai akwai hanyoyin kisa mabambanta ko a ogo Allah ya ce wanda ya kashe aini a kashe shi ko to yanzu malamai suka ce kyautatawa wannan shine a kashe shi irin yadda ya kashe muna fahimta sannan kuma yanzu akwai misali mai arme wanda ya zina shi ya za a kashe shi jiwa ko za a gina rami a sashe ko a yi ta jiwa shi har sai ya yi har sai ya mutu to wannan shine kyautatawa kaka ce a'a to wannan hadisi tun da ake a kyauta ta ce ne yanzu kawai a sa bindiga a halbe mutum a yanzu za a iya cewa wanda ya kashe mutum a sa bindiga a halbe shi ko ko kuma wanda ya wani abu wanda ya cancanci kisa a sa bindiga a halbe shi maimakon a rinka sa wuka ana yanke shi har sai yayi har sai ya mutu kenan bai dace azabtar da shi ba kahin ni kahin wannan mutuwa malam yace walau kana kafiran koda ko kahuri ne yastahaqqu al-qatl ya cancanci ayini ayi mishi wannan kisa sai yace wa idza dhabahatum haka in za kun yanka ai al-hayawanatu allati yashra'u dhabuha ai dabbobi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana mutum dabbobin da Allah ya shar'anta mana musu yanzu misali in mutum ya tashi yanka zai yanka wata kaza ne ko rago ne ko kaza duk wata dabba da ake ci to ana son ya kyautata wannan yankan malumai suka ce kai bai ma kamata a ce jahili ya yanka ba duk wanda bai da ilimi kan yanka bai kamata ya yanka ba dole sai ya zamana wanda zai yankan yana da ilimi kuma ya cika sharuɗan yankan kamar yadda a can mun dan taba wata mas'ala wancan satin na cewa duk abin da za a yanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk dabbar da aka yanka jinin ta ya tsarara kuma an ambaci sunan Allah yace wannan dabbar ta halitta a cika to yanzu kaga duk dabbar da aka yanka jini bai tsarara kasa ba bai halitta a cika ba haka da dabbar da aka yanka ba ambaci sunan Allah bai kamata a ci wannan dabban ba wanda a nan muke ce to kaga saɓanin wanda ba musulmi ba yanzu wanda ba musulmi ba in yan yanka kawai za ka kama wannan yankan ne kashi babu ruwanka ya yi bismillah bai yi bismillah ba muna fahimta amma in musulmi ne ya kuskure ya mance ma ba da gangan ba bai halitta a ci wannan yankan ba mantuwai ka kumanta ai har mun kawo ayoyi ko wancan satin wanda za mu zo mu tsinci matsalar nan gaban mu sake tattauna ta da kyau da Allah mutu da shami ne magana ya ce ai wani zai iya ce ma ai Allah ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ko da kuma hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce an dauke ma al'umma ta an-nisyan wal khata mantuwa da kuma mi da kuma kuskure sai ya ce a'a shi wanga ayar da ka jawo rabbana la tu'akhidna tana aiki ne ga yanzu misali kai ni na yankan na mance bai yi bismillah ba a ha an dawa ku ce kuka ci muna fahimta to yanzu ku ne kuka ci akan kuskure a kuma ni ne na yi mantuwa bai yi ba bai yi bismillah ba to a wannan lokacin ku da kuka ci akan kuskure ba ku sani ba Allah bai ba ku zunubi ni kuma da na yi mantuwa bai yi bismillah ba Allah bai ba ni zunubi to amma yanzu daga yanzu wanda ya sani haramun ne ya ci wannan nama sabanin ni sabanin wanda ba musulmi ba sannan in mun zo yanka wannan dabbai mu tausaya masa wurin yanka annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya ji sai ko da da abin da zai yankawa ne Allah zai ji sai shi ranar tashin alkiyama in mun zo yanka dabba ya halitta mu amma mu tausaya masa saka ce wayo ta bani ta sai bari in sake ta ta kai kama kanka ko ba haka nan ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi ni imani ya yi tsoron Allah amma yana yanka mata suna yanka ba wani abu ne ba wanda mu kuma nan matan mu saboda bakin ciki suna kallon akuyar ka ko tumkiyar ka ko kaza kaza ta mutuwa ba ta iya yanka amma munafika aka yanka kuma sai ta rige ka ci ba daidai bane ba wannan bakin ciki ne a'a kawai ki dai ce in biki iya yanka ba amma ba ki ce a'a wai ni tasai a wannan ba wai tasai bane ba, ba. duka duk sai ne zai ta in za a miki kishi ake rinka bibiyar bokaye a ko ko imani ne kaga ai ba imani bane wanda yake gantaka shi kenan wannan dabba da zamu yankawa mu yi kan mu manta mu ambaci sunan Allah sannan kuma mu tausaya mata wurin wannan yankan nata mu ji sassanta matuƙa sai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake wa lihidda ahadukum shafratahu dayan ku ya koda abin yankan shi abin yanka in an ci abin yanka ai ba sai wuka ba ko ha akwai abubuwan da ake yanka da kudiya ba wuka ba amma banda abubuwa guda biyu da hadisi zuwa uku da hadisi ya zo ya to gaci akan su ko ha akwai abubuwan da annan Muhammad sallallahu ya hana ayyanka da su zamu zo mu tsince su nan gaba cikin abubuwan da darussan da zamu dauka cikin wannan hadisi kenan in za mu yanka abinda za mu yankan nan wannan abin yankan namu annabi yake ko shi kaka kuskura ka dauko wata tsohuwar wuka a ko kuma wuka mara kaihi kace za ka yanka in kai haka ka saba mu shari'a annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in kai haka baka bi umarnin da annabi yake kawo ba musulmi su gane umarnin annabi ana bin shi ne ta ko ina ba sai cikin sallah ba ko azumi ko aiki haji ko zakka a'a duk inda aka ce manzon Allah ya ce to kawai musulmi yana mai kauya ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalima yanzu musulmi yanzu sai an kaɗan daga cikin su kana gane su musulmi ne kawai in sun zo masallaci a cikin maganganunmu babu gaskiya a cikin kasuwancinmu babu amana duk in muna magana sai mun sa yaudara da haƙinci tsakaninmu shi sa kuka ga muna ta wahala sallan ma ka kalla ya muke yin ta bumbai da sallah ko ba musulmi ne za ka ga yana samun nutsuwa a hilin balo zai iya awa ɗaya eh minti nawa ne ake ake yin balo ka tarbendi minutes ko katarbandi minutes awa ɗaya da mi da minti talatin ko zai iya yi a sa hata kai su prolongation ko amma bar ki kata kai su prolongation ɗin a bar ki awa ɗaya da minti talatin zai iya yin awa ɗaya da minti talatin yana kallon balo bai damu ba amma in aka zo sallah aka zawo sabbi isma rabbikal a'la sai ka yana cewa imamin ya tsare ta sallah bayan wannan kuma ko yayi awa ɗaya da minti talatin yana kallon balo ko zai iya share wata awa ɗaya ko awa biyu ko rabin yini yana musu ko yana ba da labarin wannan balon da ya kalla amma yanzu da zai zo masallaci liman ya jinkirta minti biyar zai ji ya kagara zai ji ya mutu limaman nan na yanzu ba su da cika alkawari sun zo sun ce daga lokacin sallahi kadiba duk wanda ke zaune cikin masallaci sai an kalance a tashi da tsayi a yi ta kallon bakin koha muna da nutsuwa a shaguna muna da nutsuwa a ma'aikatu muna da nutsuwa a kasuwa amma masallaci ba mu da nutsuwa mafi yawancin mu so muke in mun zo sallah mu yi tsaf mu tashi mu ila mu tahiyyar mu annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ubbiba ilayya min dunyakum asib wal nisa' abin da Allah ya samu so na cikin wannan duniya shine sarare da kuma mata annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam yana son kamshi shi yasa ba daidai bane a same ka kai baka son kamshi cikin halittar da Allah ya ma in dai baka son kamshi akwai matsala haka a same ka baka son mata akwai matsala duk wanda ya ce wani kana son mata ya rena kai babu wanda bai son mata kai ai babu ma mai son mata in gaya ma babu wanda suka yi son mata masu kyau irin malumai masu addini in dai na gaskiya ne kun san me yasa na ce haka kun tuna in ba na manta ba juwairiya ko wadda da ta zo an kamo ta a yaƙi ne sai aka ɗora mata jizya an ce ta ba da kaza a sake ta muna fahimta ko to da aka ɗora mata wannan nauyin sai kaga ba ta so gida annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta nemi taimako Aisha ta ce ko da taga ta shigo gidan taga mace zan kade iya son kowa kin wanda ya rasa ta ce mata hita nan ba gidan taimako bane ba wai gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi Aisha ta ce hita me yasa Aisha ta ce wai in Annabi yana ganin ta sai ya ce yana son ta kai duk wane ne ma bai san mace mai kyau ai babu wai kaji ana wai wani san mata waye bai san mata babu sai dai in mutum ya wuce gona da iri cikin san matan nan ko kuma in mutum bai da lahiya tana hita kuma sai ta gamu da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya Rasulullah ga halin da sun cika na ina son ka taimake ni da abin da zan fanshi kaina kuɗin da aka ce ta bada a ɗinta ta ta tafi garin annabi ce to mi zai hana bayan na biya ki wannan kuma in kiyar da in arme ki ce ai na yarda babu matsala to wuce gida suna sallama wa Aisha ta ce daman sai da nake a to ka gani shi yasa ba wai daidai bane a ce a haba malam kuma yan duniya kai ka kalli saboda mu a cikin halittar da Allah ya mana akwai san matan yace a aljanna ma ya mana tanadin ta kuma na daga cikin abubuwan da Allah yace ya kawata ma dan adam na so a duniya ko da yace zuyina linnati sai ce ni hubbu shahawat kahin yace kuɗi sai yace minan nisa'i shi yasa a rayuwar nan da za ka tara ma mutum milika in dai babu mutum rayuwar shi kawai na ƙasar sashi amma yanzu da mutum zai samu mace ko bai da milika kuma zai yi rayuwa lafiya lau kaga mata abin girmamawa ne ko sai kuma wani macen da ta yi da ta banzatar da kanta shi yasa ba laifi bane in kaga mace mai kyau ta ce kana so duk wanda yake ma ba daidai bane sai ka ce aya ko hadisi eh kaji Aisha tace manzo Allah yana son mata masu kyau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahu akbar sai yace wajilat qurratu aini sala anta jin dadi na kwanciya hankali na annabi yace an samu cikin sallah annabi yace jin dadin shi a rayuwa shine sallah to shi yasa duk musulmin da ke koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana so ya zama ne jin dadin shi shine in ya zo masallaci kuma ka kalla a rayuwar ka babu wurin da ke da dadi irin masallaci duk inda ka je da jinjimu sun yawa in cikin gidan naka ne in wurin aikin ka ne in shagon ka ne in kaza ne rigingimu sun yawa sai ka bata ma wani sai ya wani sai ya bata ma amma yanzu da zaka zauna masallaci a zaka ga wani tuntu in ya tayi ta ka dan ya taba ka sai ya yi ce ma ai hakuri amma in bisa hanya ne zai iya buge ka ya kara gaba ko ba haka nan bane ba za ka ga masallaci ne wanda bai kai ka haɗa ka haɗa da shi ba masallaci sai ka haɗa ka haɗa da shi to amma musulmi duk mini duk mun yi sakaci da ni da wannan manzon Allah ya ce mini mu koda abiyan ka mu saboda in ranta ya zo hita mu yanka da sauri ranta hita saboda hiddarai akwai azaba ciki a akwai ciwo kwarai muna fahimta kenan da Allah duk wanda zai yanka daga cikin ya nemi abin yanka mai kai in wuka ce ka tabbatar wukan nan kai ma ana dora ma ita za ta wucewa ko kai ne da Allah yanzu rayuwarka a ce kisa ya hau kanka ka ji daɗi a nemo wuka mara kai a yi ta yankawa a ce siran kayan ka a ai so kace yi a ce ana azawa rayya ne ka ko ba haka nan ba to su ma wannan bayan Allah dabbobin suna da rai muna fahimta kun ga wani hikima na Allah subhanahu wataala sai yayi sai ya shar'anta mana mu ce su ya hore mana su kuma yadda muke so ta san ba dan rahama na Allah ba ya ne za a yi mutum ya kwantar da sa ya yanka shi ya za a yi mutum ya kwantar da raƙumi ya yanka shi ha amma Allah sai ya sauwaƙe mana su za ka ga an kamo su tsaf an yanka kuma ya halitta mana mace sai yake da dabba kaza da dabba kaza ka kuci saboda haramun ne haramun ne wasu dabbobin Allah ya bayyano mana illolin da ke da kai ciki wasu kuma ya yi shiru to ba ka bukata sai ka san illa da ke da kai duk dabbar da aka ce haramun ne to haramun ne ka ci ta a nan kuma ko wanda ba musulmi zai yankan ya kawo ma in dai ka tabbatar dabbar nan wanda aka haramta ma ce to fakkaci muna fahimta amma in kuma wanda aka halitta ma ce da ban sharadi in wanda ba musulmi zai da huwa ya kawo ma ba ruwanka da ka bincika wani kare ne ka yanka ko alade a a buɗe girki ka ja ko ba haka nan ba sai sai in shi yayi ni yace ma wani kaza ne to in kuma ba ka san musulunci yana sai ka ce wani nagode amma ni addini na ya hana ni cin wannan amma ba sharadi bane ka ce ai yankan kirista sai yayi bismillah ba wata bismillah da zai kai ne aka ce sai ka bismillah in baka yi ba kuma naman ya lalace annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ce wani shidabi hasahu yayi ya hutar da abin da za a yanka shine ka yanka ta da sauri a cikin siffa wanda yake bata cutu ba a ranta zai yi ta da sauri bayan ka yanke ta zaka ga yanzu misali in ka yanke dabba ka aje ta ne ko sai zaka ga tana ta halba kahuwa ko akwai ta sai rai kenan taka zo wurin yanka ka kama wuyan ka tire ba daidai bane da shi ma wannan in kuma ya kama babu yadda aka iya sai yi sai ai hakuri to ɗan uwa shari'a annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan a cikin a cikin wannan wanda lokaci yayi kenan sai zama na sati mai zawa za mu ɗauka darussa a cikin wannan hadisin malumai in suka karantar da hadisi suna hida darussa masu muhimmanci wannan hadisin dami dami yake karantarwa tunda yanzu bayanin hadisin ne muka yi ba mu ɗauki darussan da ke da kwai ba sai ɗan kaɗan da ke da kwai a ciki ko to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu baki daya kenan za mu saurarawa in akwai masu tambaya ko kuma wani wuri da aka ga an yi kuskure za a iya tunatar da mu insha Allah ta'ala alaikum assalam wa rahmatullah eh sharuɗan yanka na daga cikinsu sharuɗa aka ce yanzu in aka ce sharaɗi abu ne wanda in ba a cika shi abin bari ba kamar mutum ya zo ya yi sallah bai da arwallah kaga ai ba maganar sallah ko to ya zama na bai san matsayin bismillah a wurin yanka ba sannan ya zama na bai san shin wai dabbai wannan ya san abin da annabi ya gita ai annabi ya ce in duk dabbar da aka yanka jini ya kwarara to duk dabbar da aka yanka jini bai kwarara ba kenan bai halitta a cikin ba sannan akwai abubuwa wanda su an kole mutum ya a yanka kamar yanzu misali ne ya zama na ya san hukuncin dabbar da zai yanka ya zama na wukar da zai yanka ta tana da kaifi muna fahimta sannan ya zama na ya san ana son ya yankan ne da sauri don ya hutar da wannan dabbar amma sharɗa wa'ancan su ne wanda suka zo shi wa'in hadisin shi wannan hadisin kuma yana mana bayanin kyautatawa ne Allah sa bayani ya yi soyi Allah ta'ala ala wa'ala alaikum salam rahmatullah na'am to ai kai da kanka ka bambanta ka ce akwai kunna akwai magariya ko kuma ka san magariya aka ce a nema to kenan ita ce za a yi magariya daban korona daban da magariya mafi yawanci tana dan wahala samu cikin gari sai cikin eh sai ka dan ita inda ba cikin gari ba da kuma ayoyin da aka shar'anta ko wanda asali ba ba sai wannan ayoyin ba kuma ba wai sharadi bane sai an samu gare a'a ayoyi ne ko kuma magariya an hada da ita an samu ayoyi ne wanda an yi aiki da su sun yi magabata sun kuma abin bai saba ma nasi na alkur'ani ba almuhimmi shine qur'ani ake so a karanta sannan ba a karatu da sauri muna fahimta kamar yanzu yadda in ka ga yanzu irin wanda ake kira su yi sauka alkur'ani ha za ka ga mutum daga ya kalli ya harare saka da qur'ani sai biya wata ko kuma yana karanta sai biya wata ha ba malam ai ko malam nagode ya haƙuri ai an ce qur'ani a karanta shi aya bayan aya a karanta ana jin me ake karantawa dan a samu darussa a ciki a nutsu ai kaza ai kaza ai kaza mun gane sannan zaka iya karanta duk wata ayar qur'ani da sunan Allah subhanahu wataala ya yayi ma duk abin da ke damun ka da sihiri ne da wanda ba sihiri bane ba cuta ta likita da wanda ba ta likita ba duka ana roƙon Allah ya kawo sauki muna fahimta ba daidai bane ba da kaji kanka na ciwo kace a baka fara ka sha a'a kai addu'a annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da mu addu'o'i wanda za a yi kai akwai addu'a da Annabi ya ce in dai kai ta in cutar ba ta ajabi ba ce sai musulun ya wari to kage yanzu ciwon kai ka je ka bincika a likitance babu wata cuta mai suna ciwon kai a likitance duk inda kaga ciwon kai to wani abu ne wanda an samu wani abu ne wanda ya sabbaba shi muna fahimta to ko kuma in kaga ciwon kai sun ne yake ma na akwai wata cuta da za ka biyawa baya wanda in ka ɗauki a likitanci na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ka ɗauki tsibbin nabawi ina ji ya kawo ciwon kai wurin kala takwas ko goma sha takwas haske yana sa ciwon kai yunwa tana sawa kishirwa tana sawa rishin kwana gajiya zafi abubuwa jiwa suna sababar da ciwon kai sannan za a iya ma asiri ya zo ma da ciwon kai to kage yanzu in fara ka shafa zai yi amma in ka roki Allah ya san menene sai ma maganin wannan abu a gulguje ɗaya daga cikin magabata an yi mai sihiri muna fahimta to sihirin da aka yi mishi kun gane ko sai ya zo mishi da ciwon kai yace kawai kai tsaye ko da jikin shi na ciwo sai ya dauko kamar kuf da ruwa sai ya karanta irin ayatul kursi amana rasul qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas sai ya toha cikin ruwan yace ko da yasa a ce asiri ne aka mai aljanin yace raba jikin shi har ya lalace wannan ayoyin da ya karanta shi to da fara ne fa to dan dai lokaci yayi da na ƙara ba ku wasu misalce misalce kan wannan alaikum salam wa rahmatullah na'am eh na'am asali matarka ya kamata ka koya mata yanka musamman in kai macayi ne in kana kawo yan kaji gidanka ka zauna da ita ka nuna mata ke yankan nan ba rishin imani bane ba matan da suka hiki imani matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matan sahabbai da yawa suna yanka daga cikin su ba rishin imani bai wanga yankan da kike kallo ibada ne na daga cikin ibada mai tsada yanka a da jini da sunan Allah subhanahu wa ta'ala eh ba wani abu ne sai ka ce sai dai in kika zo yankan ana son ki sautaya ma dabbai ki yi bismillah wurin yankan sannan ya zama abin da zaki yanka wannan dabbai yana da kaifi kin ga yanzu in nazo na tarda kaza ta ta mutu kina cikin gida ki ce ba ta lafiya ko kuma ka zo ka tarda wani kasu ya shigo ma gida da sunan yanka ma kaza a in wa barawun kajin ne kaga in ga sauran sai ya gaba da su daga yankan ko bismillah kadai ake ba wani irin addu'a nan da Allahumma inni nawaitu zabi ko wanda da an koya mana duka ba daidai bane ba izini ya kawo ka ce Allahu akbar yau me dalili bai da dalili wannan abinda annabi ya kan an taka ce bismillah kawai amin duka wasu abubuwa ne wanda can da hamu ma mun yi kaji na iya addu'a ko yawa to sai yawa mu ma mun yi to daga baya ne sai muka gane a'a ka tsaya kan abin da annabi ya karanta shine daidai sallallahu alaihi wasallam ka ka ƙara muna fahimta ai ga can sai ka ce Allahumma inni nawaitu zuni ba ka ma bismillah sai shi ya kawo ka ce Allahu akbar ka inna lillahi bid'a ta shi hankali wallahi yankan nan bai halitta ka ce shi ba dan baka ambaci Allah ba wai Allahumma inni nawaitu zubi kawai ka ce Allah ni na yi yanka ya ce in ka zo yankan ka ce bismillah ka ce kai ka iya baka to ta za ka kai ne yanka to yanka yankan nan yan bori ne ka yanka ma ko kunsuwa shi dai ina shi za ka ce bismillah Allah da sunan ka zanu wannan yankan yawon tsawo ta ji mai wayo Allah ya yi mana baki daya mu ba mun sha yanka haka nan ha kai la wallahi an ci san mun sha yanka haka nan ha mun ji ba eh shi ne ai mun karanta a nan baya wani ne ya zo cikin masallacin ko harami ne ko ina makka dai ne ko madina ya yi kabbara ya ce allahumma inni na waitu salata kaza ya gaya ma allah sallar da za yi ya ce tare da liman wani kuma sallar ai har yanzu haka ne allahumma inni na waitu salata isha'i ma a liman wani raka asu haka za sai ce allahu akbar mala ya ce kamun ce baka gaya ma allah lada nawa za ka lada nawa zai baka in ka yi to wanda ya shar'anta ma kai ita niyya cikin zuciya take ba bayyana ta ba ake yi إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى to niyya abu ne wanda ke da kai cikin zuciya yanzu misali zaka iya shigowa masallaci kai sallar isha'i ko to amma sai zama da kai sallar kayi ta ne dan wa'an su ga kayi dan ka zo ka ce Allahumma inni la ilaha salatu isha'i farin farin la ne ka samu lada ba ka samu lada saboda baka yi ta da Allah ba ai mun gane ko kenan ba a bayyana niyya ba dare bane ba bid'a ne wannan kai Allahu akbar wallahi ba abin da ke da dadi irin ka tsaya irin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta da kai duk wanda yake ce ma amma ina gani kace ai kana gani ne ko to rike ganin ka mu ganin annabi Aisha sallallahu alaihi wasallam dan Allah bai aiko mana kowa ba sai shi yanzu wannan addu'a ta Allahumma inni wa tazbi kadiba li tatawun duniya ba ka samun ta kai wani ne da ya sha hura daga nan sai ga ya kamata kai ba ka tashi kai tsaye tsaye muna da sauran minti biyar in kuma babu kenan sai mu takaita a tada sallah daman lokacin yayi kai akwai tambaya da aka kawo ko alaikum salam hukuncin shan rubutu makruhi ne ba haramun bane to akwai wata tambaya na ga rubutun na da tsawo a tambayoyi ne ba guda ba to na ga rubutun yana da dan wahalar karanta sai na nutsi ko kuma ya akwai wanda zai iya karatu ya karanta mana
wannan malam lokaci ya ce na wannan na ba abu yana da
na'am alaikum salam eh eh a aje qur'ani a jewa ya koko yaya ina son in gane yani ake jewa qur'ani kamar ya ansa asali wallahi duka gargajiya ce ba daidai bane ba yanzu da ka je ka ce duk masu cewa an sa qur'ani ya ne ake yi sai a ce wanda ya dauki wannan kan qur'ani kamar ya a'a ba an ma sata baka ga barawo ba na harko kana iya declaration baka yaye ba ko sannan na biyu kana iya bin hanyoyin da za ka samu kayanka kuma ka yi ta'adda Allah ya bayyana ma da wane ne amma babu wani inda aka samu addini magabata suna sa alqur'ani asali ne ne ake rantsuwa ake yi da alqur'ani kuma ba sai ka ce na rantse ka dawo shi ba a ba sai ka dawo ba shi mai qur'ani in ka rantse da shi ba sai ka rantse da alqur'ani ba ko ka rantse da alqur'ani eh demokrasi ce ba daidai bane ba kawai ni ne ne ba shugabanci bane ba kayi rantsuwa da Allah zaka shuwa gabanta wannan mutanen ya ka sai inda matsala wai rantsuwa ce fa yake wai kuma zai mulke mu akan demokradi ai kaga akwai matsala eh wai ya rantse da alqur'ani zai yi mulki akan demokrasi demokrasi ta wuce ce wanda ya imani da ita ya kawo ce ma Allah subhanahu wataala sai dai malumai suka ce ma kawurcin da bai kawurta mai shi kamar mi ka ce wannan demokrasi an ba mu ita a matsayin larura za mu bi don da ya mu shugabanni kan mu yi tawaye da su amma ba don mu yi imani da ita daidai ba ne a musulunci an da an ce wanda ya kashe a kashe shi ko demokrasi ta ce yaya a kama shi a liƙe demokrasi ta ce in ɓarawa ya shigo gidanka haramun ne ka buge shi ka kama shi ka kai mai iko amma shi in ya kashe ka babu komai ya kashe banza manzo Allah ya ce yana shigowa in ya ɗauki makami ɗauki makami manzo Allah in aka kace na annabi ce in aka kace ka ina baka garanti in dai baka bibiyar boka yi aljanna zaka yace to ba ya rasulullah ya aka kace to annabi yace an kashe banza wallahi da ana haka da sata ta yi kadamci cikin mutanen mu da duk balawan da aka kama in yayi sata a yanke mai hannu da abin yayi sauki amma demokrasi balawo yana da inci kai baka da inci balawo sai ya raga ma wuka ba wanda zai zawa gidanka an kama a donan sai sai ma magani da sunan gwamnati amma sai da in ka lika falawo kaki ayyaya wai a ce kai za ka mai magani to Allah ya isa mu yayi ba to lokaci yayi a tambayoyin na abar su har sati ne zuwa in Allah ya kai mu da rai abinda muka karanta ne Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya ya kashe mu muna musulmi ya sa maganar mu na karshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah biya mana bukatocinmu na alkhairi baki daya duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa Allah ya san shi ya san yanayin da yake ci Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mai sauki Allah kai gafara ga uwayenmu ga malumanmu wanda suka rasu wanda suke raye Allah ya sa su cika da imani Allah ya biya musu bukatocinsu na alkhairi ya raba su da kunya duniya da lahira muna adda Allah ya sa albarka cikin rayuwarmu Allah ya sa albarka cikin ayyukanmu Allah ya sa albarka cikin kasuwancinmu Allah ya sa albarka cikin iyalanmu baki daya Allah ya zamna da ƙasar mu Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki daya muna adda duk mutanen da ke taimaka mu musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah ya taimake shi duk mutanen da ke kokarin janyo mu musulunci da musulmai shi kace yana shirwa Allah shirye da shi in kuma bai shirwa Allah ya yi mana maganin shi Allah ya kawo wata guguwar bala'i ta tunkuɗe shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh